Mai sauraron wannan tasha mai albarka ta Bijin FM Gombe, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mata iyayenmu. Shirin mata iyayenmu shiri ne da West African Networking for Peace Building WANEF take ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranar Laraba tare da haɗin gwiwanta na NORAT. shiri ne da muke tattaunawa akan abin da yake shafan mata kai tsaye zamantakewa mata da miji makwabci da makwabciya a gefe guda mu ta mu sako tarbiyyar yaran mu duka cikin shirin bayan mun gama tattaunawa da mu da ku ne masu sauraro mukan baku daman shigowa ta cikin shirin ku ba da taku gudunmawa ta wurin kiran namban waya akwai layi na tura sakonni musamman wanda ba samu damar shigowa ta cikin shirin ta wurin kiran waya ba su turo sakonni mu karance musu shi ma wato gudunmowa ne a gefe guda har kullum taku ce rabi abubakar kulani ni ce zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci haka yake masu sauraro kamar yadda kuka sani idan kuna bibiyar wannan tasha mai albarka ta bijin fm gombe e dukkanin ranar laraba idan muka sako maudu'i ko kuma idan muka cire tattaunawa da zamu tattauna a ranar laraba mukan gayyato baki ne bakuwa ko bako dai mu zo mu kasance tare da shi saboda faɗaɗa wannan maudu'i din kullum fatanmu mu gudu tare kuma mu tsira tare Yau maudu'in da za mu tattauna za mu tattauna ne akan rawar da mata za su taka wajen gina zaman lafiya. A cikin zauren muna tare ne da wato bakuwar da muka kasa za mu kasance da ita da wannan lokaci muna tare da Hajar Aliyu daga wato Education and Social Development HOD kenan a Kwami Local Government. Ni kuwa kamar yadda kuka sani sunana Rabi Abubakar Kulani kuma kamar yadda kuka sani maudu'in za mu ƙara faɗa saboda 'yan uwana mata su shigo su baje su kuma kasa su tsare idan aka ba da daman shigowa ta cikin shirin su shigo saboda mu tattauna abin da ya shafi mata. Wanda United Nation Resolution 135 kuduri ne na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka saka wa hannu a ranar 31 ga wata watan goma alif dubu biyu daidai kuduri ne na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kuka ji kuma wato kudurin babu abun da bai zo da shi ba akwai rana ma na musamman da aka ware na mata na duniya wanda aka fi sani da mothers day akwai kuma ranar fathers day ranar uba kenan wato mahaifi akwai ranar yara children's day sai kuma maudu'in da za mu tattauna za mu tattauna ne akan rawar da mata za su taka a wajen gina zaman lafiya kamar yadda na sanar da ko muna tare da hajara aliyu wato educational education and social development kwami lakal gamma malama barka da shigowa daga cikin shirin assalamu alaikum masha Allah kamar yadda kika ji a maudu'in yau kam namu ne na mata okay. rawar da mata za su taka wurin wanzar ko kuma gina zaman lafiya mm -hmm. idan aka ce zaman lafiya kowa ya sani silarsa mace ce saboda a gidaje tukunna bari mu fara daga inda muke zama gidajenmu idan aka ce yau mace ta riga ta zama uwa ko kuma an ta yi aure to abun da ya zama mata dole shine ta ya za ta yi ta wanzar da zaman lafiya a dinga ganin zaman lafiyan a zahirance ta wurin mai gidanta kin ga ko canja ta zaka ji ana caka amaryan nan fa ta iya riko daga ma tukunna kafin nan a fara sani menene ma tukunna za a zo ko a haifa ko kuma yaya daga kayi auren sai kaga abokai suna ta kai amaryan nan fa ta iya riko to shine wato alamu kenan na farko to daga farko kafin nan mu shiga cikin shirin gadan-gadan za mu so mu ji ita kam tukunna a takaice wace ce mace
mace ce jama'a salamu alaikum suna na hajara aliyu mm. daga kwami local government mm. development officer kuma deputy hod na kwami local government esd mm. gimbiyan kuma doho masha allah lalle muna tare da sarauta da kanshi eh. eh. lalle mata sukan inganta zaman lafiya a gidajensu matuka sosai ko za, ta zamantakewa tsakanin su da mazajensu mata sukan
suka inganta mm, ma'ana zamantakewa na cikin unguwanni gidaje da kuma sauransu mata su ne silar inganta shi mata su ne silar ingantawa mm. saboda yanzu ni da kamar ni da misali zan nuna mm. kai da makwabcinka a gaskiyan al'amari in gari ya waye ba kwa gaisuwa ko kuma in kamar na yi girki abin da yake da sha'awa Mm.
ban bata ba Mm.
ita ma ta yi bata bani ba Mm.
kaga ba- ba zama babu ba zaman zamantake- lafiya ba- eh, eh eh, zamantakewan ba- bai bai ayu- bai ingantu ba bai ingantu ba mm.
amma muddin kana zaune da makwabci- makwabciyarka Makwabci, mm, ta baka kai ka bata mm, sannan gari ya waye ku gaisa mm.
to daga nan fasulan zaman lafiya Lafiya.
yake karfafa Mm.
har tsaka- ku ku karfafa har ku fara aihuwan Mm.
yaran ku su gani Mm.
mazajen kuma tsakanin su Mm.
za su haɗa kansu Mm.
da su dinga komi za su dinga zama suna shawara Eh, ma'ana a zamantakewan wato kamar yadda muka faɗa ɗaya makwabci da makwabciya da su waye ya kamata wa- zamantakewa na wanzar da zaman lafiyan ya zama a tsakankaninmu saboda idan ya- muka, muka wanzar da zaman lafiyan a tsakankaninmu to al'umma za su tsira kuma abun da muke nema ma'ana na guduwa tare Tare.
da kuma tsira taren za a samu Mm.
to kin ga idan aka ce maka mace tunda kin riga kin faɗi cewa mace ita ce komai kuma s- duka wanda yake sauraron mu da wanda ya sani da wanda ya ji da wanda kai wanda ma tukunna misali mu je ma a bai san eh, yaya za a iya cewa jariri da bai girma ba Kwarai, shi ma idan ya girma ya san waye ne mace kwarai.
kuma da wannan abun zai buɗi ido saboda mace ce ta haife shi za Ita ta za ta- rene ita za shi ta ba shi za- tarbiyya.
ya- to tun kafin wannan nonon da kake bashi yana kallon fuskar ma kama Masha nan ma Allah.
kana Ya nuna san masa wa- sha'uwa tsakaninka da ita ne sosai da yarinyan ko yaro Mm.
daga nan kuma kana nuna masa ya zama yana- waye ne mace Eh, Eh, eh.
kai kana kara jaddada min cewa kai ne mahaifiyarsa Eh, kuma kai ne zaka lura da shi ka tarbiyyarsa zaka nuna da tarbiyyarsa to bari mu duba tsakanin zamantakewa ko kuma wace ce macen a tsakanin al'umma mace Mm, tana taka rawan gani Mm.
a tsakanin a cikin al'umma mm, misali yanzu kama misali zan nuna miki Mm.
yanzu kamar ni ina da ɗa mm, ko ya mm, ta fita waje Mm.
ta ga bakon da yana tsaye a kofan gidana mm, bai kuma bai Bata san taɓa shi ganin ba.
fuskan bakon ba mm, in ya zo ya sanar min mm, cewa mama fa akwai bako A waje.
kofar- a waje amma ba mu gane waye ba mm, ko za ki zo ki gani in baban su baya nan kenan mm, zan iya fita in ɗauki gyalle na in leƙa in ga waye mm, ni ma in ban yadda da wannan bakon ba ba zan iya masa magana ba mm, zan iya shiga makwabciyata mm, in gaya mata cewa fa gashi gashi fa yau muna da bako mm, to daga nan ita ma kin ga za ta gaya ma wata mm, Ka- kin gane mm, sosai to ma daga kuwa.
nan ma Mm, ita ma za ta iya cewa to wat- watan ma za ta iya faɗa ma wata Mm.
za mu dinga expanding za mu magana.
maganganu gan- eh, har za mu ya dinga shi- zagaya eh, eh, anguwan, mu faɗa a har unguwan ya kai ga kunnen mazajen ehe namu in na Mm, dawo in mai gida ya dawo zan sanar da shi mm, in ya zo ya gan shi shi ma zai iya zuwa wajen mai anguwa mm.
ya je ya sanar da mai anguwa cewa fa ga sabon wani wanda fuska ya fuska wanda da ba mu shi yarda da ko shi ba mace.
yana zaune a wuri kaza kwarai mai anguwa zai taso ya zo ya duba ko Mm.
kuma ya je ya sanar wa jami'an tsaro Mm, so kaga mace ta ta zaunar zamtar da zaman lafiya mm, kuma ta taka rawan gani kwarai da tunda gaske kai ne aka samu a gida A gida.
kuma daman mu ne a gida Mm.
mu muke jin komi Mm.
yara su mana mu kuma in mai masu mazaje mu masu sauraro ne Mm.
mu gaya mu musu gaya musu ya to ai dama tunda in aka ce maka magidanci dole da ke da shi ne kuka hada ya zama ku ne magidantan ore kawai shi namiji ne namiji ore eh rawan da zai taka na mazantaka Mazantaka.
misali ko irin a ce ni nake aurenta Mm.
to kin ga ai dama namiji shi zai auri mace Kwarai.
ko ba gaskiya ba Mm.
to amma ta wurin wanzar da zaman lafiya dole sai an haɗu Sai a an haɗu.
tsakiya Mm, Kwarai. Sai kafin an nan haɗa a kai.
wanzar da zaman Sai an haɗa lafiya kai.
din eh to kuma sai ya zo ya zama akwai misali daidaito daidaito eh kisan idan akwai daidaito a zamantakewa Mm.
na wato mata da miji shi kanshi Kwarai.
to akwai jituwa akwai Eh.
kuma ɗaukan shawarwari da yadda da yadda yawa yanzu ai yadda idan yadda shi shi ne yake kawo babba.
daukar shawara masha Allah yanzu kin ga akwai wasu misali sai a ce ka zo ka samu ina tsaye da wani yanzu kamar kwatancin da kika kawo Mm.
ai yanzu yaro ne ya fita sai Ƙwarai.
ya ga wani fuska daban eh to da ya shigo gida ke kuma sai kika fita da ore kika fita sai sai sai mu ga mai gida ya dawo eh in babu Yadda.
jituwa Mm.
da yadda din mm.
zai iya tunta wannan Zai kawo matan kan saɓani.
eh zai kawo sabani Ƙwarai.
yawa to zai ce ta- wannan matan kan me yake faruwa da ita ne haka ne ni ne mijinta Mm.
ya kamata da ni ne a waje eh ko ba gaskiya ba Haka ne.
to a wannan daidai gaban Eh.
yake so maza su kawo fahimta eh na yadda da ma- yadda da eh matayensu kin san idan ka fahimci mutum mutum ya fahimce Sai ka ka.
to yadda zai shigo ciki Ƙwarai.
eh dama abu ne guda biyu mm.
ka gaya mini kaza Na- ne eh ni kuma na yadda da cewa kazan ne haka ne to kin ga idan ka ba ya faɗa kin sani ya sani to duk abun da za a zo a tattauna daga baya bayan wancan ne saboda ya riga ya san cewa matata za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza kuma na aminta na kuma yadda da ita to kin ga sai ki ga an wanzu ma shi yake masha Allah yake ƙara dankon zaman lafiya kwarai da gaske sai ki ga wannan zaman lafiya ya wanzu ya wanzu kuma ya ingantu tun daga tushen yin aure na zamantakewa ne in je ba yadda to gaskiyan al'amari gida ba zai daidaitu ba in tsakaninka da mijinka ba yadda to duk abin da kake nema ba za ka samu abin da kake nema ba zai inganta ba ba zai inganta ba duk abin da za ka faɗa ba zai yadda ba ke ma in ba yadda ba ki yadda da shi ba duk abin da za ki gaya mishi ba za ki yadda ba so kin ga ba zaman lafiya ba zai zaune lafiya ba zai zaune ba kwarai da gaske har yaran ku kuma su tashi su gani shirin mata iyayenmu ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan radio bijin fm gombe mai watsa shirye-shiryen takan mita 92.7 a zangon fm maudu'in da muke tattaunawa muna tattaunawa ne musamman akan rawan da mata za su taka wajen gina zaman lafiya a cikin al'umma ko kuma wanzar da zaman lafiya a ma duniya baki daya a cikin zauren muna tattaunawa ne tare da uh, hajara aliyu educational and social development hod ko ehe sai kuma esd ba na kwami lakal gamman sauran sarautan ban isa in kara bayyano shi ba ni kuwa suna na rabi abubakar kulani ni ce nake jagoranta wannan shirin a daidai wannan lokaci ya kamata da mu kasance tare da bakuwar mu na biyu wato hajiya halima e madi amma kasancewa jini jiki da jini an dan samu miskila na wato ba za ta iya zuwa ba akwai dan zazzabi da yake damunta sai dai mu mata addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya Allahumma amin to bari mu dawo kan wato abin da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci akwai me ya kamata mace ta yi don wanzar da zaman lafiya kin san akwai yadda muka yi bayani mm. kowa ya riga ya ji right. na cewa e mace kaza ne mace kaza ce mace kaza ce mm. to amma na akwai wasu maza mm. kin san akwai mazan sun kasu kusan kashi biyu uku hudu har biyar ma za a ce akwai wanda ba za su yadda da haka ba to ko namiji bai yadda miki da haka ba akwai rawan da za ki taka a cikin gidan eh saboda wannan zaman lafiyan da ya wanzu to wannan rawan misali mm. da wanda suke suka suka yadda matansu su taka rawa ta ko ina mm. ta misali yanzu ko zuwa ma wurin aiki mm. ko kuma zuwa ina irin wayar da kai akwai wanda suke zaune mata ne yan uwanmu ne wanda su ba wai biyan su ake yi ba amma ba su da burin da ya wuce su wanzar da zaman lafiya kuma su wayar wa yan uwanmu mata kai musamman na karkara yawa to kin ga wannan babu abin da zamu ce mu sai da mu ce Allah ubangije biya su na farko da da karfin su suke amfani da aljihun don daga nan misali ka ce zaka je wani gari ka wayar wa mutum kai saboda a wanzar da zaman lafiya to ina ga fa dole sai ka shirya to amma su ba su duba kuma suka ce to in dai akan mace ne za su iya yin komai to da wa'innan da mazajen suka yadda musu da kuma wa'inda akwai wanda suke son su yi abu amma na ba su samu iko ba gaskiya don akwai kamar yadda na faɗa mazan sun kasu din to wani rawa ya kamata su taka mazan ko matan matan ai maganan mace ake kawai to mata gaskiya inda za su ƙara himma himma mm. yanda mu mata dama mun iya ba da shawarwari mm.
kamar misali ma yaranmu mm. yanzu misali zan gaya ma yaro ice in ka fita waje in babba ya aike ka in ba wai ka in kamar na iriya a anguwan sosai ya aike ka karka ce ba za ka je ba ka je ko ina zai aiki kuma in an baka abu karka karka karba ka je masa ka je ka yi aikan ka dawo in ka ga bako ka ce masa sannu ka gaishe shi kaga ka wazar da zaman lafiya kana nuna ma yaro da zai bi abin nan yar girmama na gaba yawwa girmama na gaba da kai sannan zaka sake cewa yaro ka daina bin wanda in daman sun yi respect sun isu yadda da bin maganganun iyayensu ma'ana ka bi wanda dai kake ganin kaman dai halinsa na gari ne yawwa kin ga yanzu zamani yanzu ya canji duk da dai ana iya kokari dai wayar da kan yara maganan shaye-shayen nan da yaran mu suke yi mata da maza ba za ka so ɗanka ka aihu ka sa yaro ya yi shaye shaye ba ko kaɗan amma in har muddin akwai zaman lafiya Mm.
da yanda mace za ta inganta zaman lafiya to a cikin gidanka za ka yi dukufar da yaro Mm.
ka dinga nuna masa hanya wannan shan fa zai mai da kai wani iri Mm.
abin da kake nema fa ba za ka same shi ba Mm.
ko ta wani iri Mm.
so kaga a nan ko baka Kana- fita ba ko ka baka ba da fita sako kuma ya fita waje ehe kwarai da gaske to ka gani in har kana gaya ma yaro haka yau da gobe in mai hankali zai ɗauka kwarai da gaske har ma zai gaya ma abokanansa in aku masu yi Mm.
zai gaya musu cewa fa wannan abin da muke fa ba kyau ba mai kyau kaga ba ba za mu samu mu yi gaba ba karatunmu Mm.
addininmu Mm.
kominmu zai yi ya baya hana kwarai don da haka gaske gaskiyan al'amari mu dawo hanya hanya mm.
so kin ga mun mace ta inga ta inga ta yi rawan gani a nan kuma tana cikin gida Tana amma cikin- sakonta na- na Na isa.
wanzar da zaman lafiya ko Yana kuma na isa.
gina zaman lafiyan Lafiya.
ya fita Ye- waje yana kuma fita.
ya isa ya isa kwarai da gaske Eh.
to sai kuma akwai wato eh, matakai Mm.
na ko kuma a ce yanzu za mu iya zama sai mu ce kai yawan bayani ko kuma saƙon da muke bayar wannan Mm.
ya fa isa Eh.
misali mun gani kenan a aikace A aikace.
kisa akwai abun da za ka yi kana gani Mm.
abun ya- yanzu kamar maganin da muke yi yanzu Eh, eh.
akwai wanda za su ji su yi amfani da shi Kwarai.
walau maza ne ko mata saboda shi sako idan za ka bayar Mm.
ba za ka bambanta ba Ba za ka bambanta.
idan namiji ne ya ji in ya je zai gaya wa mace ne a gida Mm.
idan mace ce ta ji za ta iya gaya wa 'ya'yanta Yanta.
maza da mata haka ne kin ga amfani kusan ba, ba lissafi Mm.
to wani irin mataki ne za mu taimaka wajen magana in matsalar rashin zaman lafiya baki daya saboda shi matsalar zaman la- rashin zaman lafiya ba wai a gombe ko a gidana ko a gidanki ba ne Mm.
kamar yadda kullum nake faɗa cewa idan misali ɗan makwabcinka ko kuma 'yar makwabcinka Eh.
bata shiryu ba nakin ba su shiryu ba kwarai saboda me idan har aka ce anguwanku ɗaya Anguwanmu makwabta ne ɗaya. Mm.
za su iya haɗuwa za su haɗu ko ba ta ku san hanyar- me za ku faɗa ba Mm.
ba su san me za su faɗa to tun da abun haka ne Mm.
me ya kamata a yi kin ga da ni da ke Za mu- sai mu gyara wancan din Kwarai.
idan wancan din ta Zama za gyaru mu- za mu zauna za mu It- zauna mu yi shawara alhamdulillah kin in ga mun yi ita din shawara kuma Mm, ba za mu fito da faɗa Mm.
mu ce za mu nuna ma yaran nan fushinmu ba mm, za mu ja su a Mm.
jiki mm, mu dinga jin menene damuwansu mm.
yasa me yasa suke yin hakan yawwa to kin ga Mu a ji- ta- a ta wannan ban- bangaren kuma kin ga an magance matsalar Eh, eh.
zaman lafiya ehe idan da a ce za ki iya fitowa ki ce, ke kuma wancan nan ya kaza da kaza Ko ka haka zage bai ta.
kamata ki yi haka ba ai Eh, eh.
a'a baki janyo ta ba ai baka ja ba idan ka kawo ta jikinki Mm.
sai ki tambaye ta Especially ma ya mace ma yawwa ai dama mu kan yanzu mace mace ita mu ce mata.
uwa Eh.
ai da abun da za ta tafi ta je ta tarbiyyatar da yaranta Mm.
yanzu misali kin aifu na aifu Haka ne.
idan aka kika haifi mace dole wata ran duk son ki da ita za ta bar gida na Za tafi ta- gidan miji Alright.
to idan baki nuna mata abu mai kyau baki gaya mun ta za ta je tarbiyyatar da ita nata yaran ai kin ga babu babu yadda za za ta a ba yi samu zaman lafiya da mijin ba ma.
alhamdulillah in dai ban bata tarbiya ba Mm.
ta je da mummunan hali Mm.
to ba za ta samu zaman lafiya da mijin ba Mm.
don za ta fito da wasu ɗabi'u maras kyau Mm.
kuma miji ba zai yadda ba to wani matakai ne matakai ne za matasan su taimaka wajen magance wannan matsalar rashin zaman lafiya na ɗaya shawara Mm,
na biyu mm.
a dinga eh, shiga- saka yara a a jiki jiki.
mm, mu dinga jan yara a jiki mm, ko ta halin kaka mm, ka zauna da yaronka ko sau ɗaya da safe dai ku gaisa ko kuma tunda akwai makaranta Mm.
da daddare akwai lokaci ka zauna da su kowa ka ji menene Mm.
yake damunsa mm.
a nan ma za ka ji wannan zai faɗi nashi wannan zai faɗi nashi wannan- daga nan za ka san matsalolin yaran nan Mm, inda yanda za ka yi maza ka ɗauki mataki a kai mm.
To, to makwabtaka misali yanzu ke kina wannan gidan ni Mm.
ina wancan gidan Eh.
wance kuma tana wancan gidan Eh.
wane mataki ya kamata mu fitar domin mu dinga haduwa misali mu dinga bawa junanmu Ziyara.
Mm, za mu dinga ziyartar juna yanzu kamar ni ai mm, ina da ɗan matsa- masaniya akan zaman lafiya mm, to yanzu makwabciyata ma'aikaciyar asibiti ne mm.
to ta yanzu ta ritaya ba safai take take fita ba fita ba Wat- ta iya karatu wata in na dawo kamar workshop haka ko wani abu Mm.
nakan ga bata abubuwan manual da aka yi ɗinmu da abubuwa ta karanta Mm, in ta karanta sai ta ce "Kai, wannan abun yana da amfani gaskiya Mm.
zai taimaka mana ba kaɗan ba Mm.
kin ga na taimake ta mm.
ita ma kuma za ta faɗa tun da ita zaune ne sannan wuri kuma kin ɗaya gani ne.
ana Mm.
haɗuwa wajen islamiyya nan ma ana faɗakar da mata masha Allah ga wajen aure Mm.
wajen suna Mm.
muna faɗakar da mata cewa zaman lafiya yana da amfani Mm.
mu daina jin haushin junanmu in kana jin haushin yar uwarka mace ba za ka yi gaba ba kwarai wannan rubucicce ne yawwa ka fitar da shi a zuciyanka ka yi addu'a abin da ita wancan ta samu Allah ya baka naka shine kawai abin da za ka yi Abin da za ka yi.
amma in dai ka sa ka ce kana jin haushin wannan yau ka ce kana jin haushin wancan Mm.
gaskiyan al'amari bara- matsala ba rai warwaro ba Mm.
amma ana yi ana haɗuwa kuna ɗan tattaunawa Mm.
da sauransu to sai ki ga matsalolin fa gaskiya yana yana warwaruwa kuma za ki ga zaman laf- lafiyan Mm.
ya ingantu yawa hajiya akwai wato wasu mata Mm, kin san kowa da irin halittar da Allah ya masa kwarai to akwai wasu mata da misali kaga kuskurensu idan ka gaya musu ba sa yadda ba sa yadda Mm.
yau za ka faɗi irin shi gobe za ka ƙara faɗan irin shi Mm.
jibi za ka ƙara faɗan irin shi Mm.
kin ga na farko ita ba ƙaramin shekaru ne da ita ba, bala ce yaro ne zai bari Mm.
na biyu ya kamata ita ne za ta gaya wa wasu saboda ita ma uwa Uwa ce na uku ka faɗa yau ka faɗa gobe ka faɗa jibi kuma halin abu guda ɗaya ne kina ganin kamar ina irin waɗanda suke da ire-iren wannan halayen ta yaya za a yi a gyara su saboda ka faɗa yau ka faɗa gobe ka faɗa jibi Irin kuma mu kullum dama burinmu shine a gyara ɗin a gyara ne to kai kuma in kana ƙoƙarin gyarawa abun da gobe za ta yi shine abun da ai jiya ta akwai yi wasu matan ma Mm, wanda in kika matsa musu da wannan gyaran mm, in baki mai da hankali ba ma za ku yi faɗa to, amma Mm.
in kin san yadda za ki zauna da mutum mm, kar ka gaji mm, kai ta gaya mishi kawai kai ta gaya mata mm, kullum dai ki shi in kuka haɗu ki bata shawara Mm.
ko za ta ɗauka Mm.
ko ba za ta ɗauka ba Allah ya sani Mm.
ki riga ki saukar da nauyi a kanki akai, mm, kuma ki saukar da nauyin nan na san za ta je gaba ta faɗa ma ƙawayenta in akwai wanda suke dan ingiza ta ta ce ta ci gaba da wannan halin ko Mm.
kuma irin halin su daya kin san wasu matan zaki samu duk wanda halinsa ba kyau Mm.
zaki samu akwai wanda suke tafiya tare sosai dama Suna ai wai ta abokin abokin damo guza Eh, eh.
Mm, to kin gani in kika matsa mata za ta iya zuwa ta je ta gaya ma wa'ancan mm, in ta gaya musu in masu hankali ne mm.
za su ɗau maganan ta su ce fa wannan matan fa gaya mana gaskiya take take yi sosai in kuma dukkansu sun ki yadda Mm.
a ci gaba da gaya musu in sun ki yadda Mm, nan kuma Allah ya sani mm.
sai ka bar su Kai ka bar at su.
the end za su zo su tuna gaskiyan da ka da faɗa su- musu Mm, yana eh, eh, da amfani yana da amfani.
Mm, sun ki yadda ne Mm.
to daga baya daga ƙarshe ai duniyan ƙara canjuwa yake yi mm, ba wai kawai muna zaune dindindin ba Mm.
yanzu abinda muka samu muka samu iyayenmu da da da suka yi amfani da shi yanzu mun samu ne ba mu ban samu ba samu ba abubuwan canjuwa yake yi Mm.
in har yanzu baka yi hankali ba to fa ba za ka yi wake kwarai da gaske to hajiya kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci To, ina da yaƙini mm, na cewa matanmu na yanzu mm.
tsakani da Allah suna fahimta daidai gwargwado ana fahimta ana fahimta daidai Mm.
gwargwado ina da kuma sani cewa yanzu a ce daga ranar litinin zuwa jiya talata Mm.
tare muka karbi horarwa na wato wanzar da zaman lafiya haka ne wa'innan kungiya na west african networking for peace building wane su suka shirya wannan eh, a nan jihar mu na gombe kuma musamman an mai da hankali wurin karamar hukumar kinigi na kwanin Kwali.
lakal gamman Kwarai.
saboda ta yadda za a yi a wanzar da Da zaman zaman lafiya lafiya, eh.
to ya kike gani a fahimtanki Eh.
ya kike ganin za a fara musamman a wurin naki a wurina daga yau ma mun fara masha Allah ai daga yau din nan da safe Mm.
da na shirya Mm, na tafi wurin aiki mm, na je ni na je na faɗakar tukunna ma ugana mm.
yadda muka yi Mm.
na tafi da wayannan abubuwan da abubuwan da aka aka aka gaggaya mana faɗa mm, da wanda akan muka zama- karu da wanda muka karu Mm.
na faɗakar da shi Mm.
to da shike bangaren mu daman bangaren mata ne Masha mata Allah.
suna taruwa Mm.
akwai wanda suke koyon sana'a Mm.
akwai wanda suke yin mai Mm.
akwai wanda suke yin sabulu a wannan a tsakani.
wannan mm, to da su ma na fara na ce kafin nan gobe mu shiga ƙauye mm.
don mukan shiga ƙauyuka masha Allah muna da ward goma Mm.
ward goma nan mu kwamin gabar muna da shida Mm.
ba lalle bane za mu shiga duka a lokaci a lokaci guda sosai amma gaskiyan al'amari za mu faɗakar da mata Mm.
wanzar da zaman lafiya Mm.
mu fara daga za mu mun gaya ma wa'annan muka ce su fara daga gidajensu Mm.
in daman babu Mm. to a a fara fara daga yau sosai tukunna ka fara da ya kai da mijinka da yaranka Mm.
Abu na farko abin da na gaya musu Mm.
zaman lafiya shi yake kawo komi ci gaba a rayuwa Mm.
in ba zaman lafiya gaskiyan al'amari ba za ka yi gaba ba Ƙwarai.
na gaya musu Mm.
na jaddada musu suka ce kai sun ji daɗin al'amari masha Allah kuma na gaya musu maganan faɗe Mm.
ko da ba ma nan in sun ji inda aka yi a zo su je su maza maza su sanar- su zo su sanar mana kuma su gaya ma iyayen yaran kar su ji kunya kar su ji komi su zo su faɗa kuma kar a yi ma yarinya wanka kar a wanke kayanta a batta haka za mu zo wurin Masha mu Allah.
je mu nemi hukuma Mm.
hukuma ta zo mu ɗauki yarinya mu A tafi kawo ta magani asibiti sosai ma a zo a kuma gwada duba yarinya ta, mm.
sannan kafin nan a yi ɗauki wani duk wani matsi wani doka a hannu Mm.
wanda za mu kama wanda ya yi wannan Mm.
aikin sosai na faɗakar da su duk wannan don karkaran mu nan gaskiya ana yin abu Mm.
sai suna ɓoyewa Ɓoyewa.
wai yarinyan ba za ta yi aure ba eh saboda kin san in ana samun wannan matsalolin na cewa idan yarinya ta aka mata fyaɗe Eh.
akan samu matsala na wurin yin aure Eh.
wanda kuma amma ba da son ta bane sosai ma kuwa Eh.
abinda mutane kullum ya kamata su san cewa Eh.
ba akan son ta bane Mm.
akwai wanda suke yi akan son su ma Akwai- kuma sai ki ga an zo an sun aure bare wanda aka Bai- masa ba eh, akan eh.
son shi ba wata shekara biyar Mm.
wata shekara takwas kwarai da gaske tun tana eh, kararrama eh.
mm.
to in ka ɓoye me ne gaskiyan magana to duk kenan na faɗakar da su wannan Masha Allah amma gobe in Allah yadda Mm.
ba za mu yi a ƙau- a wu- kamar what level din ba Mm.
za mu shiga ƙasan ƙasan wayanda suke wani wanda level din.
suke don su ne ƙarƙashin- suke cikin matsala Sosai ma kuwa.
wasu abubuwan ba su san shi ba Mm.
za mu je mu faɗakar da su Mm.
in mun faɗakar da su iya gwargwado Mm.
yadda su ma za su ƙaru su ma su ƙarar da wasu alhamdulillah don za mu yi zama da masu anguwanni anguwanni eh, eh jauraban ƙauyen sosai ma kuwa Eh.
to ya kike ganin dogaro da kai ma'ana sana'a kina ganin sana'a zai taimaka matuka gaya wurin wanzar da zaman lafiya kwarai sana'a zai zai zai zai zanta Mm, ma'ana kamar ina irin mace ta dogara da kanta Eh, Mm.
yana da kyau Mm.
mace ai in baki dogara da kanki ba ba zaman lafiya ai Kwarai.
yau ka tambaye mijinka Mm, gobe ka tambaye shi ki ce ba sabulu Mm.
ba magi Mm.
ba kaza mm, abubuwa da dama kika kirga masa Mm.
gaskiyan al'amari ba rai tolerating wannan ba kwarai.
yanzu a yanzu ma zaman zaman da ake ma Mm.
da mazajen mu zaman shuɗe ni in shuɗe ka ne Kwarai.
ka kawo in kawo ne a haɗa kawai ayi rayuwa Mm, in ka matsa to gaskiyan al'amari ƙarshe ma zai sake ki ne sosai ya ɗauko wata kin ga abin da ba a so wan- ɗin.
watan ma in ya ga ita za ta taimake shi ne ma fa Mm.
to fa za ta- zai koma wurin don yanzu da yawa ma aure shi yasa auratayyan yayi yawa Yake ta sakin yayi yawa mutuwa, sai mm.
ki ga n- namiji ya je ya ga wanda zai za ta taimaka mishi Mm.
har ma ƙaura zai yi ya bari koma, eh.
kina Tunda nan ke kina baki- fama da yara, da yara.
kin Mm.
dame shi yau ba ni gobe Sosai.
ba ni Mm.
to wanda za ta dafa ta bashi ya ci Mm.
ya koshe ya kwanta.
Hankalinsa a kwance.
Ah, to ba sai ya koma ba Sosai ma amma in kuwa.
kana da abin yi Mm.
ko dan da kulle kulle da sauransu kamar matan mu na karkara Mata, gaskiya al'amari wasu suna noma sosai ma wasu suna kulle kulle wasu ne suna zaune haka Mm.
amma muna ƙara jaddada musu mace mata kar su zauna haka Mm.
gaskiya mace in kika zauna haka kin zama abin tausayi ne Mm.
shine
Eh, Shirin mata iyayenmu ke zuwa muku kai tsaye daga Bijin FM Gombe mai watsa shirye-shiryen kan mita 92.7 a zangon FM. Shirin zai tafi hutun takaitaccen lokaci masu sauraro idan muka dawo za mu wato daga daga kiraye-kirayenku masu sauraronmu har kullum namban da mata za su shigo za su shigo a sifili tara sifili uku biyu biyar biyar biyar biyar biyu biyu yan uwa maza iyaye maza za ku shigo a sifili bakwai sifili shida takwas takwas takwas takwas shida ɗaya sifili kada ku manta mata yan uwa shirin nan namu ne saboda menene mu san yadda za mu gudu tare kuma mu tsira tare Allah Ubangiji ya taimake mu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci a dakace mu muna nan dawowa.
Hausa Fulani, Yoruba, Igbo mu so juna. Daraya kasar mu Najeriya mu kula mu so juna. Zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Al'ummar Najeriya mu zamto tsintsiya. Najeriya kasar mu ce da gona, me zai hana mu haɗa kai mu so juna. Najeriya
masu sauraron mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu kake kama akwatin rediyon ka kai tsaye kana tare ne da gidan rediyo Bijin FM Gombe mai watsa shirye-shiryen takan mita 92.7 a zangon FM. Ka tarar da mu ne a cikin shirin nan na mata iyayenmu. Wanda maudu'in da muke tattaunawa da mu da kuma muka tattauna da mu da ku mun tattauna ne akan rawar da mata za su taka wajen gina zaman lafiya. west african networking for peace building wane ita take daukan nauyin muku wannan shirin a dukkanin ranar laraba tare da haɗin gwiwanta na norad a cikin zauren muna tare ne da hajara aliyu daga kwami lakal ga mahajiya barka da shigowa kuma barka da dawa daga hutun takaitaccen lokaci To a daidai wannan lokaci kamar yadda dama na sanar miki cewa kuma na sanarwa masu sauraro cewa idan muka dawo za mu farɗaga kiraye-kirayen masu sauraron mu ne sai mu ji menene suka fahimta ko kuma menene gudunmawansu akan abubuwan da muka tattauna duk da kowa ya riga sani mun tattauna ne akan zaman lafiya shi zaman lafiya kowa ya riga ya sani abu ne mai matukar muhimmanci kuma zaman lafiya da kuka sani idan babu shi babu yadda za a yi a ci gaba to ci gaba muke so a yi ta yi a yi ta yi musamman ta wurin mata mata ku ba da gudunmawa kwarai da gaske wurin wanzar da zaman lafiya ga kiranmu na farko halo salam halo salamu alaikum na an barka da shigowa da wa muke tare kuma daga ina
barkan ku da warhaka ina yi wa aljajar ma barka da shigowa tana godiya da wa muke tare kuma daga ina ina tare da maman kairat daga malam kore maman kairat barkan ki da shigowa da fatan kin bibiye mu
ina bibiyar duk abin da kuke yi ai yanzu gaskiya abubuwan da ake yi yanzu mu mata gaskiya sai a hankali to kamar yaya maman kairat abubuwan ne za ka ga kuma son zuciya yawa ne a kan lamar wata tana kallon abin da bai dace ba ma da ƴaƴanka da nata da musu hukuncin abin da ya dace kowa ɗora sun ya ɗora a kai kuma abin rayuwar duniya ba haka take ba To maman Kairar yanzu misali ba wai na katse ki bane saboda za mu tattauna ne mu san ta ina za mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda kullum muke magana. Yanzu misali wani hanya ya kamata a bi domin magance wannan matsala da kike da kika fara kawowa.
Ya kamata dai yanzu kawai mu mata in mun ga ya'yan ɗan uwan mu sun yi abin da ba daidai ba mutum kar ya kyale ta ka ya musu hukuncin da ya ga dama mu ko mata mu rinka kau da kanmu in ka so ɗan ka duniya ta ƙi shi in ka ƙi shi kuma duniya ta ƙi shi.
to sai ma kuwa.
saboda gaba ake dubawa.
shi ne kam zai ƙara ma dankun. mu na ƙarewa su kuma nasu ne yake kasuwa to Allah ubangiji ya sa mu dace mu ci ƙarfin kuɗaɗen mu.
amin ya rabbi na muna godiya kwarai da gaske maman kairar daga unguwar malam kuri tsakani da Allah kin ba da gudunmowa wanda idan matan yan uwanmu za su bi to za a zauna saboda duk rikici daga wurin ɗaya yake faruwa musamman a zamantakewa na cikin gida to da fatan za mu gudu tare kuma mu tsira tare hello salamu alaikum alaikum an tirabi na'am an gaishe lafiya lafiya laudawa muke tare kina magana da abu da hula da ina a gare barka da shi mala auta kwana biyu kwana biyu auta ya aiki da fatan ka bibiyi wannan shirin to muna godiya ai ba kawai bane mala auta hello salamu alaikum
alaikum salam barka da shigowa da wa muke tare kuma daga ina hello muna tare hello wa alaikum salam barka muna tare
yawwa kuna tare da abba muhammad khalifa direban keke na fai daga arawabi barka da shigowa barka da shigowa da fatan ka bibi wannan maudu'in eh muna bibiyan wannan maudu'in kuna kyautatawa da gaske muna kuma godiya Allah ya saka da alkhairi to allahumma amin muna godiya kwarai da gaske yawwa gaskiya batun abin da zan faɗa a kan batun fyaɗen nan da ake yi gaskiya babu tsari kuma ya kamata duk sanda aka yi wannan abin kar a ce dai an ɓoye yawa ɓoye ba shi da fa'ida saboda ana tunanin wai in an ɓoye ba za ta auri ba yaya to za su ɓoye ubangiji ne ba zai yi ba
ba za a ɓoye ubangiji ba don haka a kula da duk sanda a irin haka ta faru in ana ɗaukan matakin shine zai ci yanzu Amma in misali aka bari- yanzu misali ta bangaren ka kai mai kike eh misali kai din yanzu sai kaga abun ya faru ta wurin bangaren ka ko kuma ta wurin makwabta ko kuma ta wurin dai haka kawai ko kuma kana wucewa tunda kai yanzu misali kana tuki ne babu inda baka shiga lunguna ƙauyuka da dai wurare daban-daban sai ka je misali sai ka je ka samu irin wannan taɓargazan ya faru
Mm.
wane mataki za ka ɗauka a daidai wannan lokaci saboda Gaskiya ba- yanzu kaman ka yi maganin cewa ai akwai wanda ba sa yadda din a kan yaran su eh to sai ya zama kuma ka haɗu da irin su yaya za ka yi saboda na farko kaga kai namiji ne ita kuma yarinyar mace ce kuma gashi dai ka san an ci zalunta wani mataki za ka ɗauka a daidai wannan lokacin a gaskiya matakin da zan ɗauka shine Mm, in dai na tabbatar na ga hakan ta faru kuma ana man boyewa dole ni zan zagaya na je ni na nemi hukuma wanda suka in- cancanci a gaya musu mm, sannan a gaya musu ko kuma in kira waya a zo a duba gurin a mm, duba ramari mm.
yawa shi ne kawai abin da ya kamata ni kan anawa To muna godiya kwarai da gaske kuma da fatan sauran 'yan uwanka maza za su taka wannan rawa da kake so in misali abun ya afku kana wurin. Muna godiya kwarai da gaske da Yawwa, kiranmu da kai.
kuna Mm, magana- mm.
yawwa, sai kuna magana da abba muhammad khalifa direban keke na sai daga arawaji gabar da gambo a duniya To muna godiya kwarai da gaske wato muta direban keke na pep. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum.
alaikum salam Barka da shigowa. Eh, Da wa muke tare
ya ji abokar gulani kai da suna tare da baban abasiya baba abasi ya ka biyo barauniyar hanya gaskiya ba amma na eh gaskiya da kullum ne ai.
to ana tare baban abasiya
ina godiya yanzu haka yana jiran ku ne daga bakin gate din bishop masha Allah kana wucewa kenan
wallahi ina wucewa nake to bari in gwada kuma na- na dace to muna godiya baba abasiya da guduwa da babu dare babu rana kake kokarin shigowa domin ka bayar
Adalla, mata ina Allah godiya.
muna godiya kwarai da gaske hello assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
amu alaikum salam barka da shigowa da wa muke tare kuma daga ina Fatan alheri a gare ku.
muna godiya kwarai da gaske da wa muke tare To kai kai tsaye dai kina magana da Taylor Muhammad Kidda ne.
malam tela muhammad kidda
Eh, na ji tattaunawa da kuke yi akan ma- wannan shiri dai na mata iyayenmu akan wanzar da zaman Eh, lafiya sannan- rawar da mata za su taka wurin gina zaman lafiya ya ginu Mm, tabbas mm, ha- haka ne idan mata suna dai suna sana'a hakan nan biyar goma yana dan shiga to gaskiya za su samu zaman lafiya kuma za su tallafa wa mai gida Mm.
bangaren shigane da sauransu.
mm, Sannan kuma mai gida gaskiya idan ya gama mace tana da wannan kokari mm, na sana'a in yana da ɗan jarin ya kamata yana tallafa masa saboda wasu sai ka ga matan suna son yi ba su da jari yana da shi kuma sai ya iya ba su sosai sannan kuma shi zai zo ya ji kamar gidan ta masa nauyi sannan ai in ya tallafa musu su suna yi ɗan- in suna yi to za su tallafa musu wajen ɓangaren gida Mm, kuma duk ba faduwa ba ne saboda in biyar goma ya shigo mata kan suna gidan ai duk za su taimaki juna kwarai
to gaskiya shine ya kamata maza su dinga taimakawa matan su bangaren jari mata kuma in suna sana'an dai dan dai suna an taimaka musu kuma su an tallafa wani bangare a gida abin da zai ba zai fi karfin su ba muna godiya kwarai da gaske dai Allah dai ya taimake mu da allahumma amin muna godiya kwarai da gaske malam muhammad mutanen garin kidda hello salamu alaikum assalamu alaikum hello salamu alaikum
alaikum Malam harabi Na an barka da shigowa da ba muke tare kuma daga yana. Lafiya lau
kuna tare da mamuda dan malam ne garin zamfara a karamar hukumar mulki barka da shigowa mamu da dan malam da fatan ka bibiye mu.
masha Allah ina kan bibiya To to masha to Allah kasancewa abubuwan da kuke tattaunawa a kai har ga Allah mata wannan abu kalubale a gare su Mm, mata za su ba da gudunmawa ta kowace hanya hanyar da Mm.
ta dace game da kofar gida game da cikin gida game da wajen Mm.
gida mm, game da 'ya'yan makwabta game da mata da maza yara haƙun duka wannan mata su kan ba da gudunmawa Mm.
kuma mata su ne iyayenmu mm, har ga Allah suna ba da gudunmawa ba ba suke ba da kamar kuma game da yadda su annan kungiya suke wayar ma mutane da kai mm.
Allah ya taimake su Allah ya ƙara taya musu abubuwan da suke Allah ya ƙara Amin, taimakawa amin.
Masha Allah mun gode Allah saka ku tashi lafiya mu da dan maran garin Zamfarawa muna godiya kwarai da gaske wato dan malam garin zamfarawa da wannan gudunmowa da ka bamu a daidai wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske hello salamu alaikum
Assalamu alaikum.
amma wa alaikum salam barka da shigowa da wa muke tare kuma daga ina
Na magana da hukumar gotel ne daga Tunkure Bashar nan kusa da majalisar dokoki ta jihar Gombe.
hukumu gotel a hukkata musaffa barki allah
A gotel heji ta Allah ya to kenan barka da shigowa
yawa barka da warhaka.
da fatan ka bibiye mu Gaskiya na ji a daidai gurgudu.
to ina taka gudunmowan hukumu gotel Gudun- Gudunmawa dai gaskiya mata su suka fi kowa kusa- kusanci da al'umma.
kwarai
Daga mazajensu daga 'ya'yansu mm.
sannan 'ya'yan ma maza da mata.
Mm.
Na yakan kasance kusa da mahaifiyarsa fiye da mahaifinsa.
Mm.
Haka, haka 'ya takan kasance kusa da mahaifiyarta fiye da mahaifinta.
Mm.
to mata su ya kamata su bada gudunmawa tun daga yaro yana karami har zuwa girmansa duk Mm.
halin da yake ciki Mm.
iyaye mata sun sani Mm.
sannan su sa tsoron Allah Mm.
su cire son zuciya Mm.
musamman daga makwabta Mm.
daga cikin gida 'ya'yan kishiyoyi ko Mm.
makwabta Mm.
ko 'ya'yan babbanu Mm.
su wanzar da zaman lafiya A tsakani.
ta ba Mm.
Hello?
tarwa Mm.
hello Muna ta tare.
fahimtarwa Mm.
da wa'azantarwa Mm.
to da izinin ubangiji za a samu zaman lafiya matukar mata suka bada gudunmawar da ta dace Mm.
da fatan za a gudu tare a tsira tare.
Muna godiya kwarai da gaske Hukumo Gotel mutanen Tumfure da wannan gudunmowa da ka bayar. Hello, salamu alaikum. Ai, wato kamar yadda na faɗa mata, ku yi hanzari ku kokarta fa ku shigo saboda mu tattauna mu gudu tare mu tsira tare.
To, Na a kansu faɗa muke wannan tattauna.
shirin muna tattaunawa ne musamman saboda ku. Hello, salamu alaikum.
wa alaikum salam kira Na an barka da shigowa,
yawwa da ke da antinmu na muku barka da warhaka barka da shigowa da wa muke tare kuma daga ina.
kuna magana da maman wakayi ne hanyar shirin Maman wakayi mutanen hayin korin misau.
an kira na muku barka da warhaka Barka ka dai maman Mun ji wakayi.
maudu'in.
Mm,
gaskiya mata kan an san su da zaman lafiya kwarai.
kuma zaman lafiyan yanzu musamman antina fan akwai sana'a Eh ya fi ingantuwa mana dama.
yawwa in akwai sana'a ko abokanan zaman na wanda ake cewa kishiyoyi Mm, to in akwai sana'a ko harare nan ma ba za a yi ba sosai ma kuwa. Sosai saboda kowa yana da abun yi a gabansa.
Mm.
yawwa kuma mijin ma ba za a samu tashin hankali sosai da shi ba Haƙun.
tun da an yi sana'a za a dan taimaka a dan sa a shefe ne kin ga yanayin yau din nan sai sai a hankali Mm,
to shine kamar yadda antinmu take suna koyar da sana'o'i gaskiya mm.
mata yanzu zaman lafiya shine kawai a samu sana'a yi Gaskiyan magana kenan.
kar ki mimmiƙe kafanki ki miƙe hannayenki sai miji ya kawo miki a cikin gidanki ma za ki kulle kullen kayan miyan ki dai kar ki zauna dai haka Kwarai.
ba lallai sana'a sai wanda za ki fita kin san wasu mazan ba su san a fita Sosai ma to kuwa.
amma a gidanki ma za ki yi sana'a ki kuma ki rufa kanki asiri ki rufa ƴaƴanku asiri Kwarai.
yawa Allah dai ya ba mu zaman lafiya mu mata dai mu san lallai zaman lafiya shine abu ne mai kyau ko da makota Mm, ko maganan yara kar ki bambanta mm.
abun da ɗan uwanka ya samu ɗan shi ka yi kokari ka gani ka kiyaye mutuncin ɗan wani to kai ma Allah zai kiyaye naka Mm, sosai ma yawa kuwa.
amma in kace ba za ka kiyaye mutuncin ɗan wani ba abu ya same shi kana dariya ko kuma ka ce ai ɗan wane nan kaza to kai ma fa ka haihu Mm, in baka haihu ba dan uwanka ya haihu Allah ya ba mu ikon gyara dukan mu an mu Allah ya sa ta koma lafiya Allahumma amin muna godiya kwarai da gaske maman wakayi mutanen hayin kurin mi sau hello salamu alaikum ya mun rasa kiran mu na gaba za mu dai dauki kiraye guda biyu saboda lokacin da aka ibarwa shirin ya fara hararen mu bangaren mata daya bangaren maza daya hello salamu alaikum
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam barkanki da shigowa dawa muke tare kuma daga ina. Maman Kairat barka da dawowa.
Wai yanzu irin zamantakewa duk zaman lafiya da suke ganin istira da duk daga mata ne.
Kwarai. Kowa kuma ya yadda da wannan.
Kwarai kuwa. Allah ya tashi lafiya.
Allahumma amin maman Kairat. Karo na biyu muna godiya kwarai da gaske. Hello, salamu alaikum. Ayya. Hello.
Hello, salamu alaikum.
Amu wa alaikum salam.
Na'am. Barkan da daidai wannan lokacin.
Barka da shigowa. Da wa muke tare.
Na ji ma ban shiga wannan gidan rediyo mai albarka.
Allahu akbar. Kaga yau kuma Allah ya yi ka shigo.
Wallahi gani nan na shigo da dumi-dumi kuma kuna tare da sani kwada da kenan karamar hukumar Shani a jihar Borno.
To barka da shigowa mutanen garin Shani karamar hukumar wato Shani a jihar Borno.
wannan haka yake ko shakka babu antirabi gaskiya kin dauko maulu'i mai mahimmanci sosai saboda kurewar lokaci ba abun da zan faɗa kun riga kun gama duk abun da za a faɗa din to amma dai Allah ya bamu ikon aikatawa sannan kuma Allah ya taimake mu kuma ya tsare mu Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma amin godiya taki lafiya muna godiya kwarai da gaske mutanen wato garin Shani karamar hukumar Shani a fadin jihar Borno za mu ɗauki kiran mu na ƙarshe domin sallama da shirin hello salamu alaikum hello salamu alaikum alaikum salam hajiya rabi barka da aiki barka da shigowa kai ne kiranmu na karshe ina yi wa babbar baƙuwa barka da zuwa mai magana baba daga garin tamijo baba tamijo barka da shigowa yawwa har ga allah mun ji daɗi wannan maudu'in sai dai addu'an da muke allah samu ɗauka allah samu amfani da shi allah samu gudu tare mu da tare allahumma amin muna godiya kwarai da gaske
muna godiya kwarai da gaske baba daga garin tamijo kuma da kiran naka baba garin tamijo za mu karkare shirin sai dai kafin mu tattara iya namu ya namu mu yi sallama da ɗakin watsa shirye-shirye zan ba da wato sakonni kaɗan malama hajara menene kiran ki na ƙarshe musamman akan maudu'in da muka gabatar kirana na ƙarshe Mm.
har yanzu akan yan uwana mata Mm, kar mu gajiya da maganar zaman lafiyan nan mm, da zamantakewa da gi- cikin gida da makwabta mm, da da duk dai in anguwanni mm, ya zamana dai ana zaman lafiya mm.
zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki kwarai da gaske gaskiyan al'amari mata ba a san mu da tashin hankali ba Mm, mace in kin san ƴaƴanki suna da fitina ko wani abu kar ka ce ba ka- ba za a yi tsawata musu ba mm, in an tsawata musu nan an haɗa hannu ne don saboda yaran nan su zama mutane Mm.
na gari masha Allah don haka don Allah ina ƙara kirawa 'yan uwana mata don Allah don annabi ina roƙonku mu zauna mu dinga zama lafiya da mazajenmu Mm.
yaranmu da makwabta sai mu dinga kuma kuma ingantawa Mm.
mu dinga faɗakarwa wa sauran wanda dai Wanda su fi bayi da rediyo makwabtaka, bayi da mm, tv bayi sosai.
da menene a dinga faɗakarwa Mm.
don abun ba na mutum ɗaya ɗaya ba ba ne ne daga ƙarshen ƙarshe wani irin wato farin ciki zaki bayyana musamman akan wannan kungiyar ta yi hubbasa wurin wayar da mata kai saboda abun farin ciki ne kana mace kam a ce maka babu wanda ya fi dacewa da a zaɓa ya wanzar da zaman lafiya Sai irin mata.
mace eh, kin san sun taka rawan gani sun taka ruwan gani Mm.
gaskiya wannan kungiya da su muka yi bita da su Mm.
ba abin da za mu ce musu gaskiya Mm.
sun wayar da kanmu sosai Mm, sosai sosai akan wanzar da zaman lafiya mm.
mu ma kuma mun- mun ɗauka za mu je mu yi a ƙauyukanmu masha Allah a wurin in baki manta ba ma har ciyaman ɗinmu na ƙaramar ya hukuma zo shi ya zo Kwarai da ya gaske.
nuna cewa zai Hakimi ya zo.
goyi yawa Mm.
da hakimanmu Mm, so da na kwarai.
dakacin doho Mm.
da na daban fulani kwarai da gaske duk sun nuna za su goyi bayan mu mu mata Mm.
da faɗakarwa Mm.
a ƙau- sauran karkara da ba ba su da rediyo Mm.
ba su da telebijin ba su da komi a je a faɗakar da su Mm.
zaman lafiyan nan ya inganta a ƙauyukan mu kwami local government masha Allah eh, kuma ba abin da za mu gaya musu su ci gaba da wayar da kanmu kar su gaji matan ƙungiyan wanep Masha Allah to da Kar su fatan Mm, to muna godiya kwarai da gaske da fatan idan zaki koma Allah ubangiji ya mai da ke gida lafiya kuma wani lokacin idan muka duba maudu'i ya zo ta kanki za mu iya ƙara gayyato ki saboda mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya In Allah ya muna yarda, ina godiya shirye.
Masha Allah muna godiya kwarai da gaske Allah Masu sauraro duka-duka da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na mata iyayenmu na yau Laraba. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku je mu ɗauki da wani sabon maudu'i kuma duka a cikin shirin mata iyayen namu. A madadin West African Networking Poppies Building, WANEF tare da haɗin gwiwanta da Nora da take ɗaukan nauyin kawo muku wannan shirin a dukkanin ranar Laraba. Bakuwar da muka kasance da ita wato Hajara daga karamar hukumar Kwami. Sunana Rabi Abubakar Kulani da na shirya shirin kuma na jagoranta nake cewa mu ini lafiya. Wassalamu alaikum.